shiga uku بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم baya ka jama'a musulmi muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi da ya kawo mu wannan safiya ta asabar yau muna 21 ga watan safar hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na shekara 1442 a gida miladiya yau goma ga watan goma shekara ta 2020 daidai wanda wannan jami'a mai albarka jami'a abdullahi bin abbasin da ke kwarbai a cikin birnin zaria domin ci gaba da karatun wannan littafi a taqasiru fi tarbiyyatil aulad wannan ita ce zama ta shida abubuwan da muke ji na gaskiya Allah ka ba mu iko mu aiki da shi abubuwan da muke yi na kurakurai Allah ka ba mu iko mu gyara Allah ya karba daga gare mu kyawawan ayyuka idan yan uwa ba su manta ba mun tsaya akan kuskure na ashirin da tara a kuskure na talatin a cikin bugun da ke hannuna amma na san naku ke da kuskure na ashirin da takwas kenan za mu tashi na ashirin da tara za mu ci gaba insha Allah mala ya ce tarbiyatun ala adami tahammulil mas'uliyya cikin kurakuran da iyaye ke yi da kasawansu cikin tarbiyyan yaya rashin tarbiyyancan yara akan ɗaukan nauyi فبعض الآباء لا يربي أولاده على تحمل المسؤولية إما لإراحتهم أو لعدم ثقته بهم أو لعدم مبالاته في تربيتهم waɗansu iyayen son su hutar da 'ya'ya su ba sa son su ga 'ya'yansu na wahala ya sa ba sa ɗora ma 'ya'yansu nauyace-nauyace na gida ko kuma nauyace-nauyace na anguwa ko kuma saboda iyayen ba su yarda da 'ya'yan ba ko kuma saboda shi dai ba abin da ya dame shi da tarbiyya kamar yadda mun yi bayani a cikin shimfiɗan da muka yi zama ta farko cewa sai an riƙa ɗora ma yara aikace aikace wane kai a gidan nan kai ne mai kula da harkan shefani wane kai ne mai kula da harkan tsaftace muhalli wane kai ne mai kula da harkan kaza a ɗora musu nauyi tun suna 'yan ƙanana duk wanda aka ɗora mishi nauyi ƙwaƙwalin shi takan buɗe yakan ta hararo yadda za a iya ci nasara to tun a irin wannan lokaci idan aka ɗora ma yaro to nan gaban shi sai kaga tayi kyau sai kaga idan ya zama magidanci zai iya ɗaukan nauyin iyalinsa in ya zama shugaba zai iya ɗaukan nauyin al'ummansa amma wani yaro saboda ana son a hutar da shi ba za a ce mishi ya share gida ba ba za a ce ya noma kofar gida ba ba za a ce ya wanke kayan shi ba ballantana ya wanke kayan kannin shi ballantana ya wanke kayan iyayensa saboda gata ba a sanya wahala to irin wannan idan ya zama shagwababbi a baya mun yi bayani akan shagwaba to shine sai kaga idan ya zama shugaba nan gaba sai ta azabtar da sai ga yana facaka da dukiyar al'umma mal yace fatajidu min al-aba ala sabili al-misal man ladhi mahallatun tijariyya kathira wa tajiduhu yastaqdimu al-ummal min kharij baladi biladihi وربما كانوا من الكفار وربما استعان بمن يعمل عنده من أهل بلده وأولاده في المنزل لا عمل لهم بل ربما عملوا عنده غيرهم عند غيره وقد يكون الأبناء مقصرين أو آقين لكن ما دور الآباء هو ما دور الأب تجاههم تجاههم yace akwai wanka ga uba yana da shaguna yana da shaguna na kasuwanci da yawa amma ba zai ɗauki 'ya'yan shi ya kai su surka yin abin nan su zama masu zaman shago ba sai dai je nemo waɗansu ma'aikata daga wajen gari ko wajen ƙasa wani lokaci ma sai ɗauko kafirai ga 'ya'yan suna zaune a gida ba su da aiki yi su 'yan gata ne gashi da shago shaguna biyu uku maimakon ya ce to da wane da wane ku je shagon da ake sai da zannuwa da wane da wane ku je shagon da ake sai da kayan marmari da wane da wane ku je a'a ba abin da ya dame shi sai ya fita waje yana neman waye zai zauna mun a shago ga 'ya'yan shi suna zaune a gida tun safe har yamma ba su da aikin yi sai dai in sun je makaranta sun dawo sai dai su ta kallo wannan gurɓata tarbiyya ne akwai wani yaran kila ba su da kirki to amma wani rawa uban ya taka akan haka wannan kuskure ne. sannan cikin kurakurai adama ya kawo fursa da tashid wa taghyir al afdal idan yara sun yi kurakurai sai iyaye su ki ba su dama su gyara kuskuren su fa bi mujarrad adana khata'in aw zalla tajidu ba'd al aba yazri bi waladihi dan kuskure kadan sai uba ya fara walakanta yaro wala yakadu yansa hadha al khata lahu ba zai manta da wannan kuskuren ba tun shekara uku aka yi kuskuren amma har yau yana nan yana mitin wannan kuskuren in sata taɓa yin masa sai ka ji uba na kiran ɗansa da suna asarar barawo in ƙarya taɓa yin masa sai ya rika kiran shi alkazzab maƙaryaci wa ka anna hadhihi al-akhfa darbatu lazimin la taqu kai ka ce wani laifi ne wanda ta dawwama ba za ta taɓa gushewa ba aw wasu matu'alin latan mahi ko kuma wani aibi ne abin kunya wanda ba zai taɓa yiwa a goge shi ba wa min huna yansha'u alwalad wa fi nafsi annahu sariq aw aw kazzab daga nan ne sai yaro ya taso to na dai sani barawo ne na san dai ni makareci ne wala yuhawilu takhallus min aibihi wala yajidu man yu'inu ala zalika daka ba ma zai yi wani kokari ma ya kubuta daga wannan mummunan ɗabi'an ba tunda dai ba dai suna na barawo ba to ta zarce suna na makaryaci to ta zarce wannan daga cikin kurakurai irin wannan ne na bada wancan misalin a baya cewa yaro ya kuskure gurin sa riga ta ki bashi dama ya gyara kuskure shi yaro ya kuskure ka aike shi ya je ya fasa roba ko ya fasa wani abu shikenan sai a ce ba a ƙara bashi sako a'a sai a ƙara bashi na biyu don ya gyara kuskura bayan an bashi faɗakarwa an nuna shi an nuna mishi muhimmancin dukiya da yadda ake tarerayen dukiya a kare ta kuskure na talatin da uku su'ul fahani li nafsiyatil auladi wa qaba'ihim mummunan fahimtar da waɗansu iyaye suke ma yanayin zubin ginin halittar yara za ka haifi yaro ne kamar da kuke cewa amma kowa da irin halin shi malaki ce fa kafirun min al-aba la yafhamu nafsiyat auladi wannan na da muhimmanci jama'a sosai iyaye da dama ba su gane yanayin ɗabi'un 'ya'yansu ba wala ya arifa tsara'i'ahu wa amzajatahu iyaye da dama ba su san irin yanayin ginin halittar ‘ya'yansu ba fal auladu takhtalifu amzajatuhum wa tsara'i'uhum ɗabi'un suna shan bambam fa minhum man yaghdhabu bi sur'a sai ga wani ɗanka ne amma ya fi saurin mushi wani kuma ba shi da saurin mushi wa minhum man yattasibu bil burud akwai wanda za ga mai yawan jin sanyi wani shi kuma yana yawan jin zafi wa minhum man huwa mu'tadil mazaj akwai wanda yake daidai wa daidai yake shi bai fiye jin sanyi ba shi bai fiye jin zafi ba fa mu'amalatuhum bi namatin wahidin bir ragam min tabayun nafsiyatihim qad yatasabbabu fi inhirafihim wa maylihim to kace duk irin waɗannan ƴaƴan za ka rika musu mu'amala ɗaya to wannan ka buɗe kofar da yara za su lalace ka gane mai jin sanyi ka rika mishi mu'amala irin nashi mai saurin fushi ka rika mishi mu'amala irin nashi mai yawan jin sanyi ka rika mishi mu'amala irin nashi amma ka ce zubi ɗaya za ka rika musu da yawa akwai wani yaro mai garaje akwai wani yaro mai sumumi sumumi kowanne ka aje shi irin yadda ya dace shi kuskure na talatin da hudu adamu taqdir al marahil lati yamurru biha al walad hatta yusbiha rajulan rashin kimanta gaba gaba gaban rayuwar yaro har lokacin da zai kai babba yace fatajidu min al walidaini man yu'amilu al walada ala annahu iblun saghir bil ragam min annahu qad kabir وهذه المعاملة تؤثر في نفس الولد وتشعره بالنقص akwai yaron da yake yanzu ya kai shekara goma sha uku sha hudu sha biyar sai ka ga iyaye suna mishi mu'amala kamar ɗan shekara uku hudu wannan mummunan kuskure ne yanzu ya tasa ya zama babba to ka rika mishi mu'amala irin na manya ka rika mishi mu'amala irin na manya ba irin mu'amala irin ta yara irin yadda kake mayar haka za ka yi mishi ba dole yanzu ya kasance ya tsere mishi alfarman shi yanzu ya girma wannan shekara uku ne wannan ko shekara goma wannan yarinya a shekara uku ne yanzu wancan ta kai shekara goma sha biyu ta fara zama budurwa in a irin in a irin yankuna irin su zamfara ne shekara sha biyu ma ai ta yi saurayi sha uku ma sai aurar da ita kamun kakanninmu da iyayenmu galibin sun aure shekara sha biyu sha uku sha hudu tsanani ke wacce ta kai sha biyar ta yi kwakwaso ta yi kwakwaso a wani lokacin ta kai sha biyar ba ta aure ba to yanzu sai yakka sai ta zama yar shekara sha uku sha hudu sai ka rika rena ta kana nan kana daukar ta wata yar kankanon yarinya yar shekara biyu a daidai lokacin da yake in ma da kai mai kula ne mai sa ido mai bibibiyan al'amura to gilma ta fara jinin al'ada saboda yan matan yanzu ba sa wuce shekara goma sha hudu suke fara jinin al'ada iyaye mata ku rika duba wannan ku rika bibiyan wannan al'amarin in matan yanzu musamman in tana da gaba-gaban jiki ba ta wuce shekara sha hudu ta fara jinin al'ada kai akwai 'yan shekara goma 'yan shekara goma sha ɗaya ta balaga ta fara jinin al'ada to shi uban nan yana nan yana bai ma damu bai ma san ba yana nan yana ɗaukan ta kawai yarinya yana nan yana ɗaukan ta yarinya ko dai ya rika mu'amala da ita mu'amala irin ta yarinya wanda kuma wannan ganganci ne ko ya rika mu'amala da uwarta a gabanta yana daukar ta wata 'yar kankanon yarinya ganganci ne ko kuma ya kisa ido akan shiganta da fitanta ganganci ne ta riga ta balaga to wannan na daga cikin kurakurai kuskure 35 ashamatatu bil muhtalli idan iyaye suka ga wani wanda ya fada cikin wata jarabawa ko yana shaye-shaye ko irin masu askin banzan nan ko wani dai wanda ya fada cikin wata jarabawa fa ba'dul aba idza ra'a mubtalan bada'a yashmutu bihi sai sai ta mishi dariyan keta iyayen wa yattahimu ahlahu bit takasir fi tarbiyati sai su tsarin kamo nuwayen su ne su ya tarbiyantar da nasu ƴaƴan da Allah ka dubi wannan iyaye sun kasa yin maɗa kaza sun kasa yin maɗa kaza dubi ƴaƴan wancan wancan uban shi sai su yi ta zagin yara maimakon badala min an yas'al Allah salamata li nafsihi maimakon idan ya ga wani ya faɗa cikin gurɓacewar tarbiyya ya ce nas'al Allah salamata wal afiya ya ce alhamdulillah alladhi afani min mabtalaka bi wa fadalani ala kathirin mimman khalaqa tafdilan maimakon yi wannan sai koma sai ta zagin yaro yana zagin iyayen yaro wal afiyatu hadha al mubtala ya nemi Allah ya warkar da shi kada ya jarce shi da irin wannan matsala to fa kam minan nas manin harafa haka dai ko abna'uhu wa ballu so nawa aka samu wanda ƴaƴan shi suka bace suka lalace bisababi shamatati saboda irin dariyan ketan da yake morin su wa zarabati lisanihi saboda ne saki ke sakin harshe akan wasu wa jar'ati alal nasi inda yake da jara'a akan mutuncin mutane shi ma sai Allah ya kyale shi da wayansa ko dabararsa kurkoyin 36 qillatul ihtimam bi ikhtiyar madaris al aulad rashin ba makarantan da ƴaƴanka za su yi karatu muhimmanci wa kam min al aba man la yahtamu bi dhalik fatajiduhu la yas'alu an al madrasa allati sayadrusu fiha ibnuhu ba zai tambaya wai makarancin da yaro na zai karatu ya take ya bincike mai zurfi akan makaranta wala anil mudarrisin malaman ma da ke karantarwa da sauran masu hidima a makarantar ya suke wasu lokihim wa akhlaqihim ya ɗabi'unsu ya yanayinsu wala anil manahij dirasiya syllabus ɗin da ake a makarantar ba abin da ya dame shi ولا ولا عن نوعية الطلاب الذين يدرسون في المدرسة مع ابنه sauran ɗaliban da za su yi karatu tare da ɗan shi ya suke ba abin da ya dame shi kawai shi ne makaranta a wannan makarantar ka ai makarantar na da kyau tana da kyau shi kenan sai ya je musu rajista a cikin shekara biyu sun ji turanci turancin ma irin na ingila suke ba irin na amerika ba shi kenan jikin shi na rasa ya kai su ji turanci shine sai kaga kirikiri gashi ana turo mana ai duk muna kallo a cikin abubuwa kaga wata makaranta yaran mata ga yanin da dan hijabin su amma rawa suke yi da su da maza rawa na batsa har ka ga namiji na kai hannun shi cikin state ɗin yarinya ko ba mu ga irin waɗannan ba mun gani in aka yi magana ai makarantar tana da kyau wannan makarantar ai in dai ingilishi da masu ne magana ta ƙari shi ingilishi da masu yake nema da ingilishi da masu Allah ka shirya da cikin kurakurai irsalu lil madaris al ajnabiyya kai yara makarantun arna allati tufsidu a ka'idahum wanda za ta gurbata aqidojinsu su zama kannin kafirai ko kafiran ma sosai wa akhlaqihim ta lalata ɗabi'unsu khususan idza kanu sigharan aw qalil hiba'a hisanat fil ilmi wa taqwa ko kuma su zama suna da karancin kariya a cikin ilimi da tsoron Allah ba su kwankwaɗi tsoron Allah ba ba su samu zurfin ilimin addini ba amma an kai su shine ma da ce wannan ba wai lalacewan ba akan su zai tsaya ba kawai bal yusbihuna mu'awala hadimin li ummati har al'umma sai wannan ya mishi mummunan tasiri sai ya ma al'umma mummunan tasiri wannan cikin kurakurai qillatu ta'awun ma'a madaris al-awladi aw in'idani shi bil kulliyya karancin haɗin kai tsakankanin gida da makaranta iyaye da dama ba abin da ya dame su in sun kai makaranta an ce ai makaranta kaza akwai tarbiyya akwai karatu to in suka kai ma makarantan yaya shikenan sun zama hannun su ba abin da ya dame su kuma kuskure ne a bar majanibi ɗaya tarbiyya makaranta kadai za ta baza kokarinta amma ba za ta iya yin duka abin da ya dace ba sai an yi haɗin kai tsakankanin gida da makaranta to sannan sai a samu abin da ake nema shine yake cewa fakasirin min al'aba la ya ta'awun ma al-madaris allati yadrusu ya auladu bar ruba ma la ya'lamu aina yadrusu akwai ma iyayen da yake ba su ma san ina ne iyayen suke karatu ba ballanta na wasu je suna haɗin kai na ga wata mummunan ɗabi'a a gurin yaro na ala gafarta malam ya za a yi mu shawo kan wannan matsala a shi tattauna tsakankanin malami da uba ya za a gyara matsalar nan na ga 'yata tana da ɗabi'a iri kaza da iri kaza da iri kaza a tattauna ya za a shawo kan wannan matsala kila ka ga wani yaro kamar yana dauke dauke ko bai san zama karatu ko ka ga wata yarinya yar kankanuwa amma ita dai kullum magananta shine ita yanzu idan ce aure ita da mijinta za su yi kaza kaga wannan matsala ce babba to sai a je a tattauna tsakankanin iyaye da malamai sai a gano bakin zara to wani ba abin da ya dame shi da wannan kuskure na ashirin da tara addifa'u anil waladi bi hadarati khususan fil madrasa sai uba ya zauna ya ba yaro kariya ya zama kuma dan shi lauya a gaban yaron a gaban yaron sai ya zauna ya ba dan shi kariya musamman a makaranta وقد يحدث أن يقوم أهل المدرسين أو المسؤولين في المدرسة بتأنيب بتأنيب طالب من الطلاب أو إقابه ثم يأتي والده وقد غضب غضبة مضرية وبدلا من الحوار الهادئ مع صاحب الشأن وبدلا من أن يكون ذلك بعيدا عن ناظر الولد تجد الوالد يطلق العبارات النابية على الأستاذ أو المسؤول ويصب جام غضبه عليه وينزله في في الحضيض بحضور ولده ومن هنا تقل قيمة المدرسين في نفس الولد sai kaga yaro ya yi wani laifi sai wani daga cikin malami sai ya hukunta shi to sai uba ya tashi ce dan mene za a hukunta mishi da ya sauke dukkan fushin shi akan malamin yi ma malamin hands down shine wa yanzu fil habib ya kifar da wannan malamin sai ya mishi hands down tukuna kuma a gaban ɗan daga wani lokacin sai ɗan ya zama kuma ba zai ƙara kimanta malamin ba wa yushiru bi zahawi wa tihi wal ijabi bin nafsi sai ɗan ya rika wani takama yana wani kadifiri yanzu shi yana da lauya in an mishi ba daidai ba akwai lauyan da zai je ya kare shi wala ya kadu ba'da zalika an yasikha as-sam' lil mu'allimin wal murabbiyin daga lokacin nan kuma shikenan ba zai ƙara sauraron malamai ba ya fi karfin su saboda mene saboda akwai lauyin shi aka mishi ba daidai uban shi zai zo ko uwan shi za ta zo ta zana malami akwai uwan da ta taba zane wani malami daga cikin malamai kawai an bigi yarta ne duka ta al'ada akwai akwai akwai ukuban da ya wuce na al'ada irin wannan dole ne a yi ma malami tambihi akai shine nan malai ya kawo sai a tattauna shi a nuna mishi irin wannan ba daidai bai shi yasa idan za ku yi interview wurin ɗaukan malamai to cikin abubuwan da za a yi musu na interview a tattauna akan matsalar ukuba yana da mahimmanci idan aka zo aka gama malami interview an ji ya san abin da zai karanta to malam a fahimtar kan aka ce ukuba in aka ce ukuba a badin karantarwa me ake nufi ya fassara maka me ake nufi da ukuba menene da dubban da musulunci ya sanya akan ukuba ya maka bayani to dan ba mu misalan ukubobi guda goma yaro yi bai daidai ba ka ba mu misalan ukuba guda goma idan ka ji ya ce na farko dai a jirge shi ya nuna malamin yana da matsala duka a marhala ta ƙarshe take zuwa ila an gane a marhala ta ƙarshe ake zuwa take zuwa akwai malaman ma da ba su fahimci kwata-kwata ma ka rike bulala ba in za ka shiga wurin yaro ba ma za ka rike bulala ba kuma in dai Allah sa kai ƙwararre ne za ka ribato zukatan yara za kuma su saurare ka kuma za su fahimci saƙonka to in ta kama yaro ya laifi to me za a yi mishi na ukuba akwai nau'o'in ukuba daban-daban akwai ukuba na maza akwai ukuba na mata ya ce maka cikin ukubobi shine ka sa yaro ya miƙe tsaye mun ji ɗaya cikin ukubobi ka tayar da yaro daga wani guri ka ce koma wani guri yana son ya zauna kusa da abokin shi ko ka ce ba zai zauna bai koma wani guri mun ji biyu cikin nau'o'in ukuba kai kaza ya kawo maka guda goma ko da zai rika tunani ne dama ai ba ce wai kamar wahayi zai rika rattaba to bai zauna ya tunani to a ƙarshe za ka ji ya ce maka ukuba ta ƙarshe ita ce duka yawo wato wannan malamin ka rike shi hannu ka rike shi hannu amma ka ji ya ce gaya mana menene ukuba ka ce kana iya ma yaro duka kamar sha bakwai a wannan azzalimin malami ba daidai ba wannan na faɗo na saboda na san mafi yawan nan malaman islamiyya ne da malaman makarantu ba daidai ba to a littafin da ke hannunku kwafin da ke hannunku malam ya ƙara waɗansu abubuwa akwai waɗansu abubuwan da mun karanta su a baya shi ne na talatin da bakwai ko a wurinku mun karanta su a baya uba ya ki auren da ɗan shi lokacin da ɗan yake da buƙatuwan aurar da shi kuma yana da halin aurarwa to malam sai ya jinkirta shi a wannan bugun saboda ya yi waɗansu ƙare-ƙare a ciki to ina ko inda zamu dan karanta din a ciki domin cikin ƙara-ƙaran da malam yayi akwai abin da yake bai da alaka da tarbiyya matsaloli ne na sabanin fuqaha'u akan shin aure wajibi ne ko ba wajibi bane kaga wannan bai da alaka da babin da muke ciki mu tarbiyyar mu anan shine aurar da yaron lokacin da yaron ya isa aure to amma auren wajibi ne ko ba wajibi bane mu yanzu duk ba kallon shi muke yi ba nassosan da suka zo suka yi bayani akan falalan aure sun ishe mu dubi da wannan hadisi da al-Imam Tabarani ya rawaito cewa duk wanda ya aure ya cika rabin addini ya ji tsoron Allah a sauran rabin kaga wannan hadisi ne mai falalan gaske to mu wannan hadisin ma ya ishe mu akan falalan aure da haka ma wannan aure wajibi ne ko ba wajibi bane inda malam ya ta kawo har maganganun su maganganun mazahib ya kawo mazhaban zahiriya sai al'imama ibn hazm ya ka nakalto daga kasani a cikin hanafiya ya nakalto mazhaban al'imamu ahmad bin hanbal ya nakalto mazhaban shafi'iyya akan aure wajibi ne ko ba wajibi bane da hujjojin da suka dogara da shi fanki huma qaba lakum wa anki wal ayama minkum ya ma'arshar shabab to mu duk wannan mu a wurin mu yanzu kawai aure shari'an Allah ne shikenan kuma yin aure yana gada da tarbiyya rashin yin aure inda bukatuwarsa yana gurɓata tarbiyya ya ishe mu il an gani a cikin wannan gaban cikin ƙara-ƙaran da ya yi yana cewa akwai yiwuwan baka aurar da ɗanka ba lokacin da ya kamata ya aure sai ya haɗarin mota ya samu matsalan ko ciwon baya ko ciwon kafa ko wanda da cin cututtuka wanda kuma zai sanya ba za a iya ba shi aure a haka ba wanda ya samu matsalan kwankwaso kwankwason shi ya goce bai iya tashi za a ba shi aure ki hajiya za ki ba shi auren aiki ba za ki ba shi ba to malam ya kawo wannan ya kawo cewa to kuma in ya zauna haka nan har mutuwa ta mishi ba zata sai ya kasance eh, ya mutu ko wanda zai ce Allah ya gafarta min babana ba yi da shi to kaga wannan kuskure ne ina ga ba sai mun maimaita shi ba saboda mafiya ka abubuwan da yake ba su da alaka da babin mu ne to cikin kurakurai kuma shine ijbaru libini ala nikahi man la yurid a tarsasa ma yaro ya auri wanda baya so ka an ya qulil walid libnihi tazawwaj binti annik aw binti khalik aw binti alwajih alfulani aw tajir alfulani aw nahwi zalik a ce ma yaro ka je gidan wani ne ka nemo aure ina businessman din nan wani ka je ka nemo ishi ina wani mai matsayi iri kaza ka je ka nemo yashi a'a bai yi ba wa idza lam yatazawwaj ghadiba alayhi alwalid ashad alghadab bal rubama hajarahu idan dan kuma bai yi ba sai uban ya fushi kila ma har ya kaurace ma yaro malai ce wa hadha sani la yajuz haka bai halatta ba فليس الوالد إجبار بنه على الزواج من أسرة معينة baya halatta ga uba ya matsa ma ɗan shi ce sai dai gidan wance ko gidan wane ko gidan iri kaza zaka je aw fatatin muayyana ko kuma yarinya iri kaza kadai zaka nema fa qad yara al-ibn ma la yara walidu akwai wani yaron shi ya ganin makan shi abin da shi baban bai ganin mishi ba yaron yana da test akwai irin zaɓin da yake yi ma shi Allah ya sanya shi halittarsa yakan so ya ga mace ne jibgegiya kuma ya ga jibgegiyan nan a wata gida kai kuma ka je ka ce shi kuma ba jibgegiyan zai aura ba kaga bai yi ba ila an fahimce da kyau ko kuma shi yana neman alaran miya ce kuma ya samu kai kuma ka ce zai dauko mai izbi biyu duk dai wanda Allah ya sa yake da test kaga bai kamata a ce an sa mishi ido haka nan sosai ba faqad la yajidu maylan liman ashara waliduhu biha wanda ake sanya auren shi bai da karkata zuwa gare ta wala yakunu tamihan li usratin ukhra haka wa haka shi wannan family din gaskiya shi bai da sha'awan wannan family din tunda alhamdulillah har ya tsaya ya tunani ma ya ga family kaza ne bata dace da ni ba sai dai family kaza ko yarinya iri kaza bata daidai da ni ba sai iri kaza ya nuna yarin yana da hankali ke na'am lil walidaini an an yushiru alayhi ولهما أن يحاول إقناعه وفتح المجالات أمامه وإبداء المسوغات له eh iya yasa iya shawartar yaron su convincing din shi akan ya gane muhimmancin wata yarinya amma ba tarsasawa ba walakin laysa lahuma ijbaru faqad yadurranahu min haythu arada naf'ihi ka gani akwai wan iya cutar da da wai su suna nufin kuma su kyautata mishi rama naf'an fatadarra min ghairi qasdin ko fadarra min ghairi qasdin wa min albirri ma yakunu uquqan so da yawa mutum sai ya nufaci kyautatawa sai kuma ya cutar a cikin biyayya ma akwai sabawa wannan wani baiti ne ya kawo ya nakalto maganin shekul islam ibn taymiya ya ce laysa li ahadin min al-abawayn an yulzima al-walad bi nikahi man la yurid wa annahu idhan tana'a la yakuna aqan iyaye ba su da haƙƙin da za su wajabta ma ɗansu sai ya auri wata in kuma ɗan ya ƙi a wannan lokacin bai saba musu ba وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ما ينفر منه ما قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه كان النكاح كذلك وأولى فإن كان أكل المكروه مرارة ساعة وعشرة المكروه من الزوجين على طول يؤدي صاحب هكذا يؤذي صاحبه ولا يمكن فراقه ya ce kamar yadda ka san ba zai yi a matsa mutum ya ci abin da bai so ba akwai wani wanda in ya sha koko sai a mai a wani lokacin ya halatta iyaye ta sassa sai ya sha bai halatta ba akwai wanda idan ya ci miyan kubewa sai ya amai ya halatta a tarsa ta mishe ci bai halatta ba to ai wannan abin da zai cin ai cutuwar lokaci ɗaya ne kawai bai wuce na awa biyu awa uku awa hudu ba amma idan ka matsa ma yaro ya auri wacce baya so ga baki ɗaya rayuwar shi ne ka tusa mishi bakin ciki kaga wannan ba daidai ba to na gaba shi ne ta'akhir zawajin banati da ghairi musaw da ghairi musawwirin shar'i aurar da ya ba tare da kallon wato maslahan addini ba shi ma mun karanta irin shi a baya ƙarin da malam yayi a ciki shine yana batun cewa waɗansu sai su jinkirta aurar da ƴaƴayensu mata ko dai saboda kasancin ita kadai ne a wurin shi zai sanya rabu da ita ko kuma tana mishi hidima ko tana aiki tana samun kuɗi tana taimaka masa duk ne wannan bayanin a bayan ba ku manta ba da haka bai san ya aurar da ita ya rasa wannan cin da yake da shi ko kuma yana da jiran zuwan wani mai kuɗi ya ce to wannan ka haramta ma ƴakka haƙƙinta na aure ya ce ya za ta yi da kanta idan ta ga sa'o'inta tara a taraba min banati ammiha ta ga sa'o'inta cikin ƴaƴan yayyin iyayenta ko ƙannin iyayenta ko ƙawayenta ga sunan suna ɗauke da ƴaƴayen suna jin daɗi da mazajensu ita ko tana nan a zaune a gida ba ta da miji ballantana ta sami ɗa ya ce to a wannan lokacin innaha ta hata riƙu kamadan wa ghamman wa hasratan a wannan lokaci bakin ciki da damuwa da alhini da takaici sai ya halakar da ita ya ce to mahaifi shi ke da ɗaukar lamunin wannan al'amari abin da ya waje ba kan shi ne tana samun mutumin kirki da ke santa a aurar da ita kar a jinkirta kar a jinkirta in an samu miji na gari saboda wannan ya sha bamban da shari'a ya sha bamban da hankali matukan dai mace ta yarda da wani namiji kuma mutumin kirki ne to shikenan aurar da ita har shi ne ya tsoratar ya ce kai bawan Allah ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah ka tuna wannan yarinyar yar taka tana fa da wani namiji da zai kewaye ta ba ta kula ko uba ne ko miji ne ko wane ne tana dai da wani namiji a gefensa in ba haka ba baka shigar da ita cikin dan wannan sheka na gidan auratayya ba to duk bala'in da ya fada kan wannan yarinyan kai Allah zai fara tambaya kuma akwai yan uwanta ta je ce aure a wani guri in kai ka mutu sai ya kasance uban shi kuma ko kuma wanda ya auri uwan nata sai ya hada mata biyu ga uwa ga ya ko kuma ƴaƴan gidan uba na aure da ƴa a da uwa ƴaƴan gidan kuma sai su auri ƴa a ɓoye to duk da waɗannan matsalolin da malam ya kawo su sai ta gaba ita ma mun tattauna akan ta shine rashin aurar da mata ga wanda ba su dace ba babban da abin da ya ƙara a nan shine kula da addini da kuma ɗabi'a duk mun yi wannan bayanin a cikin zaman da muka yi to gaban da bai kawo shi a wancan ba shine irghamul binti ala zawaji bi man la turiduhu kamar da ya kawo ƙari na namiji din nan to haka nan ma mace a matsa mata ta auri wanda ba ta so shi ma wannan dan yana daga cikin abin da ke gurɓata tarbiyya yace fa min al-aba fa min al-aba man idza khatabat ilayhi ibnatuhu khutibat ke khutibat ilayhi ibnatuhu idan aka nemi auren yarsa wa qatana bil qatib ayyan kana jawafil iqna ya yadda da wanda ya zo neman auren a aqal muwafaqat tamma duna an ta'lama al-bint bi shay'in ba zai je tuntube yan ba tukuna sai ya baka ɗari bisa ɗari kawai na da zan baka auren yata ya yadda da wanda ya zo neman eh mutumin kirki ne duk abin da ake nema akwai shi amma abin da ya wajaba shi ne sai ya fara zuwa ya tambayi yar gawa ne ya zo neman auren ki kin ga abin da na sani akan shi da kaza da kaza da kaza ka faɗa alkhaira ki je ki nazari daga nan zuwa mako ɗaya ki shawara da mahaifiyanki ki shawara da kaza ki shawara da kaza ki zo min da bayani in kin amsa shi kenan sai mu ba shi dama ya neme ki a'a wani uban kawai idan ya gamsu da wanda ya zo neman auren sai ya ba shi ɗari bisa ɗari zan baka fa'iza ƙaruba mu'idin zafa har ya sa rana ma ita in bata sani ba idan lokacin ya kusa hamasar waliyu fi udhniha sai uban ya koma yana dan mata rada kai tu hayya nafsu hali zawjiha wai yana son wata kintsa za ta yi aure kuma ta kintsa za ta auruwa ne alhalin da tun bata sani ba sabo wannan gurbata tarbiyya ne malai ce wa hadha min al-khalal faqad la tarda al-bint bi-zawj akwai yan take yadda ta ce ni ba na son wannan mijin gaskiya ba shi nake so ba fa idza ujibrat ala az-zawaj minhu kanat hayatuha darban min al-nakaj in aka matsa mata ta aure shi a wannan lokaci daga nan cikin kuma rayuwanta ya koma cikin wahala da shu'umci ya ce to saboda haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ya kwace haƙƙin ɗa ya kwace haƙƙin uba ya aurar da ƴan shi ko abin walicin shi zuwa ga wanda ba ta so annabi ya kwace wannan haƙƙin ya ce la tunkahul ayyamu hatta tustu umaru ba a aurar da yarinya budurwa har sai an nemi umarninta gawa ne yana son ki, kin yadda a daura miki aure da shi in ta ce ta da shi kenan wala tunkahu al-bikru a al-ayyamu afwan uwar mata uwar mata ba ita ce ba zawara ba ita ce ba zawara ko ko uwar mata idan akwai uwar mata a nan to shari'a ya baki cewa ba a aurar da ke sai kin ba da umarni kin ce ba ba daura mun aure da wani to a wannan lokacin idan aka daura auren to an bi shari'a in ko aka daura miki aure ba tare da izinin ki ba wannan auren ma waɗansu suna maganin bai dauru ba waɗansu suna ganin in kin ce to shikenan na yadda to shikenan sai a ci gaba dan haka bazawara ba aure da ita sai ta bada umarni wala tunkahul bikiru ita ko budurwa hatta tusta Allah har sai an nemi izininta ita za a nemi izininta ne ita ko wancan umarni za ta bada ita bazawara baba mun daidaita kanmu da wani da haka baba a daura mana aure sati mai zuwa sai dai baba ya ce Allah ya sanya albarka babu laifi kuma su shawara da shi babu laifi ya mata faɗakarwa ya mata tauji kamar da mala ya kawo ana amma dai ƙarfin yana hannun ta amma ita yarinya a kira ta a yi mata bayani kin ji kin ji kin ji kin ji in ta ce eh shikenan in ta ce a shikenan in ta ce baba ka bari in je in tunani in addu'a in istikhara sai a ba ta dama sabai suka tambaya da sosai me izinin da budurwa za ta bada ya ce an taskuta in ta yi shiru to kaga waɗansu matan kenan musamman a wannan zamanin matan zamani suna wani shiru ne aka ce kina son wani ba a matan bai ta mata ce ga wanda nake so ba tana an tambaye ta matan da kenan su ne aka ce kina son wani sai ta sun koyar da kai tana kwalla tana hawaye sai a ce to tashi je ki Allah ya miki albarka an gane karatun amma ita ta yanzu fa ni mama wallahi ibrahim fa nake so za ta gaya uwan kai tsaye ba wani shayi ba kunya ba za mu ce ba kunyan allah ba kunyan ma'aiki ba amma dai matan yanzu ba kunyan irin na da suke da shi ba amma dai ba aibi ba ne ta ce ga wanda nake so ne akwai wata waɗansu daga cikin malamai a cikin zahiriya da suke ganin idan a tambaye mace kina son wane sai ta ce eh to aka daura auren da shi auren da yi ba zahiriya saboda annabi ya ce rida ha sukutuha yaddinta shi ne shirunta to tun da ko ce magana to ya nuna bata a gani akwai akwai wuce wuri a ciki zahiriya ne ba mazhabar gaskiya ba ce wannan ba gaskiya bace magana nake nufi ba wai mazhabin ba wa ala hadha fala yajuz tazwij al waliya a mawliya bi ghairi idniha wa la ya'ni ishtirar idniha anna al waliya ghayra lazim fi nikahiha ba wai yana nuni akan cewa wai waliyin ta bashi da tasiri a cikin aurenta bane fa sawab min al qawl an tattafiq iradatuha wa iradatu waliha fi tazwij abinda ake nufi da shine su samu fahimtar juna tsakankaninta da waliyinta yace na'am liwaliha an yuhawala iqna'aha bizawaj idza kanat tarfuduhu babu laifi mahaifin nata ko waliyin ce kokari gamsar da ita in ta ce ita ba ta yadda ba walahu iqna'uha bizawj salih idza kana taruddu idan an zo da wani mutumin kirki ta ce ba ta yadda ba babu laifi a zaunar da ita a ita mata bayani a kwadaitar da ita akan auren wani mutumin kirki ولكن ليس له إجبارها أما دي باي تسخط تبا ولا يعني ذلك أن تتعنت المرأة بحجة أنها لا تجبع وأن قوبا ينا نوني أكم وما تتزمك إيه كششياتنا تأنتي بإيه أنت سوى لتاقي إتباء تسخط تبا بهاك يكي نفيبا سيكسكرنا كرشي دخول الوالد في كل صغيرة وكبيرة من أمر ولده إذا تزوج waɗansu iyayen suna kutsawa cikin ƙananan abubuwa da manya idan ‘ya'yansu sun yi aure sai mutum ya ɗauka ai wannan ‘yarta tun da dai ta ce to ko ta je ɗakin miji ina nan ni zan rika juya ta ai wannan ɗan ɗana ne ya yi aure ni zan rika juya mishi gidan shi wannan kuskure ne فمن الوالدين أبا كان أو أما من يفرض وصاية عامة ويضع سياجا محكما على أولاده بنين وبنات حتى بعد أن تزوجوا فتراه يتدخل في شؤونهم الخاصة ويأتي بيوتهم على غرة ويفرض آراءه allati qad takunu majanibatan lis-sawab akwai iyayen da za su yi wasiya musamman za su rika mu yaran su wasiya za su rika ba su umarni cewa lalle lalle duk abin da na zaba shi za ka yi ko kin yi aure ko biki aure ba ko ka yi aure ko baka yi aure ba sai ka ga yana shiga cikin harkokin yaran wanda yake abin da yake dance su ba ruwan shi shi uba ne sai ya je gida da sassafe ya je gidan yarsa ya je ya ce to na ji an ce za a yi kaza za a yi kaza to ban yadda a yi kaza a yi kaza a yi kaza ba akwai kuma yiwuwar ma ya kasance wannan shine kuskure shi ra'ayin nashi kuskure ما يتي وهذا من الخلل في التعامل مع مع الاولاد فاللائق بالوالد ان يترك اولاده ويعيشون حياتهم الخاصه بهم abin da ya wajaba akan kowane uba ya kyale ƴaƴa su rayuwar da suke so a gani wa Allah ya kona hijira a faratin fi tsariƙi sa'adatihim kar ya zama dutsen da za su rika tuntube da shi wurin cin nasarar aurensu suna son su ji daɗin rayuwa su baza soyayya ce ma dai kila suna zaune gida ɗaya suna son su yi soyayya sun koyi soyayya a cikin littattafan hadisi da qur'ani suna son su yi soyayya ta kyautata ma mijinta ya kyautata ma matarsa uwan tana nan ta sa ido ta kira shi ɗazu na ji kuna da rarraku dariya me kuke dariya me kuke yi kin gani ya ce wallahi mama wallahi wani abu ne na ji a rediyo shi ne ba ta ce ina ce ina ce wai wani abu ne an wuce wuri misali an wuce wuri to akan samu iyaye masu irin wannan mummunan ɗabi'a wala ya ali zalika an yatawaka manasihatahum ba wai ana nufin iyaye su daina nasiha ga 'ya'yansu bane wadda lalacin alama fi salahum wa falahuhum wa innamal maqsud min zalika luzumi li'tidal fi shatta al-ahwa ka zama kana balancing kana kallon maslaha kana kallon mafsada inda ya kamata ka gyara ka gyara inda ya kamata ka yi nasiha ka yi nasiha mali ya ce tasa'ulat ga tambayoyin da ya ce zai mana ya ce hazi ba'd mazahir at-taqsir fi tarbiyat al-awlad fama za nu amil ba da hazal iman ya ce to wannan wani dan hoton waɗansu kurakurai ne daga cikin kurakuran tarbiyya to in ka faɗa cikin waɗannan kurakuran to wani hab kuma kake da shi me kake so kuma ka cimma wa ma za sanahsudu min jarra'i zalika taqsir in ka shuka irin wancan mummunan tarbiyyan me kake sa ranka girba kowa ya amsa wannan tambayan a karan kansa awa ba'da hadha na tsama fi istiqamatil aulad to duk bayan irin wannan kurakuran da muka fada ko muna fatan mu cewa yara su zama mutanen kirki nuhituhum bi kulli ma yu'addi ila al-inhiraf bayan mun kewaye su da duk abin da zai gurbata tarbiyyar su thumma narju ba'da zalika salahahum wa falahahum sannan kuma ce muna son su zama mutanen kirki wa min huna na'lamu ayyata jinayatan najniha ala al-aulad حين نقذف بهم إلى معترك معتر معترك الحياة في جو هذه التربية الخاطئة daga nan za mu gane irin kuskure babba jinaya kenan da muka yi akan yaranmu da muka jefa su cikin irin wannan bigire na mummunan tarbiyya a rayuwarsu thumma ma asra'na ila shak ila shakwa minhu hina narahum munharifin aw aqina aw mutamarridin daga nan kuma sai mu koma mai ta kokawa yara sun lalace yara sun kangare yara suna saba mana wa nahnu qad darasna bi aidina buzur hadha lil ba mu muka shuka wannan iri din da ya haifar da wannan mummunan tarbiyya aw al uquq aw tamarrud yace to aina tarbiyatuna fi hadhihi al asar al mutaakhira min tarbiyat salafina salih ya zaka gwama ka daidaita tarbiyyar mu a wannan zamani da tarbiyyar magabatan mu na kwarai alladhi kharraju lana akramaji wanda su ne suka fitar min da nagartaccen tawaga da ta wuce wa afdala ra'i mafi falalan waɗanda suka gabata la yudani ma ahadin min ba'dihim wanda suka zo a bayan su har yau ba su kama kafan su ba wala yablughu sha'awahu mil man lahika bihim wanda suka zo daga bayan su ba su riski irin kokarin su ba faman kana wara'a haula il abtar to tambayar da ya kamata ni shine su waye ke bayan waɗancan jajarkattun magabatan ne suka gadar musu da tarbiyya nagartacciya wa man alladhi sana'a ulaika rijal wane ne ya kera irin waɗancan jajarkattun mutanen da muke buga misali da su tambayar da ya kamata yake mu yake nan innana law sabarna ahwalahu inda ma bibi rayuwarsu wata tabba'ana siyarahum muka bi tarihin su la wajadna anna wara'a kulli wahidin minhum za mu samu a bayan kowane jajirtaccen magabaci ba da tawfiqin lahi bayan gamdakatar daga Allah to za mu samu akwai wani aban aziman au ummatan azimatan au umman azimatan ko dai wani uba ko wata uwa ne يربون أولادهم على طلاب الكمال ونشدان المعالي وأن دسك تربيتهم وأن يأئن ناس زوا قائن قولولون شكان طبيعة دكما كاواوان يني سيتي ولنأخذ نماذج لبعض الأمهات ممن كنا وراء القلوب bari mu ɗauki waɗansu mataye mu ba da misali da su wanda su suna can a gefe a ɓoye amma yurabbina al-aulad suna tarbiyan yara ويغرسن الفضيلة في جوانحهم suna kuma gina su akan dattako da nagarta ka gani sannan kuma wa yusbitanna da'aimaha fi masaribi jama'ihim suna kuma gina wato ginshikai na mutuntaka da fifiko a cikin matafiyan jinin waɗannan yara to sai malam sai ya kawo wannan suwar mushriqa min tarbiyatar salaf li auladihi waɗansu hotunan misalan yadda magabata suke tarbiyyar ‘ya'yansu to waɗannan waɗansu abubuwa ba ƙarar ya fito da su ba cikin abin da ke da alaƙa da tarbiyya da haka ina ga ba sai mun karanta baƙin ba wannan na farko ya ce hazan zubair bin awwam babban abin da yake so ya nuna a nan shine irin jajircewan da mahaifiyar Zubair bin Awam Safiya bint Abdul Muttalib guggon Annabi sallallahu alaihi wa sallama irin jajircewanta da ɗabi'anta da inda ta gina ɗanta a Zubair bin Awam akan kyakkyawan ɗabi'a ya kawo kissan lokacin da aka yakin Badar aka kashe mata aka kashe Hamza aka yi mishi musula musula shine ai kace-kace da halittar mutum a fasa ido a yanke kunni a yanke hanci a fasa bakin mutum bayan ya mutu shi ake kira musula shari'ar musulunci ba ta yarda da wannan ba to haka aka yi masa yadda hamza to lokacin da ta zo tana son ta je ta ga gawan dan uwanta saboda da safiya da hamza yan uwan juna ne duk iyaye ne ga annabi sallallahu alaihi wasallama da annabi ga ta doso sai ya ce madanta az-zubair bin awwam ya ce ga mahaifiyanka canje ka hana ta zuwa saboda annabi ya yi bakin ciki inda ya ga an yi hamza yana tsoron kar wannan jarumar matan ta zo ta ga abin da aka yi ma dan uwanta ya sa ta rika kasa bacci ko ta shiga cikin wata damuwa to da ta kama hanya za ta je sai Abdullahi bin Zubair sai tsaya a gabanta ya ce mama ba za ki je ba ki haƙuri ba za ki je ba sai ta ce mishi dunaka kauce ka ban guri la arda laka wala umma laka wannan ɗabi'a ce na larabawa kauce ka ban guri kamar a ce don me kamata a fassara shi ba zagi ba ne kamar a ce to in kana ƙaunar iyayenka ka ban guri misali na dai fassara shi a haka na? e ko ni abokin wasan ka ne na? bai waje irin waɗannan kalmomin ka kyale ni kawai ni ba abokin wasan ka bane ko in kana kaunar uwanka da ubanka makamantar irin waɗannan abubuwan misali to da ya ba ta guri din sai ta je har ta ga sai ga ma annabi annabi ya ce to kyale ta je ta ga gawa to da ta je ta gani to irin kalmomin da ta yi shine babban mahalli shaɗin da malai yake so ya ce fa sallat ta yi addu'a wastarja'at ta yi istirja'i inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wastaghfarat lahu ta nemi masa gafara har take faɗin cewa kulli rasulillahi ma ardana bima kana fi sabilillahi menene ya kai mu yadda da abin da Allah ya hukunta a tafarkin Allah la ahtasibanna zan yi haƙuri in nemi lada wala asbiran na insha Allah zan yi haƙuri insha Allah kaga wannan mazhar na tarbiyya bai fito karara a ciki ba kila kun fahimci abin da ke nufi a ce yau ga wani abu da tema yaran ta te kaza te kaza te kaza amma dai malai ya kawo shi a gane inda ita uwan take kuma inda ta tarbiyyanci ɗanta Abdullahi bin Zubair a Zubair bin Awwam sai ya kawo na biyu Sayyidina Ali bin Abi Talib shi ma'anan ya kawo cewa kirji biyu ne da sayyidina umar a sayyidina ali da kirjin farko shine mahaifiyarsa fatima binti asad sai kuma da ya taso a ɗakin na na khadija matan annabi sallallahu alaihi wa sallam kirji biyu suka rene shi amma shi ma kaga ba wai ya kawo dalla dalla ne an yi kaza an yi kaza an yi kaza abu na uku ya kawo aribul arab wato wannan mai basira ƙwararre gurin iya gudanarwa na larabawa wa almariyuha wanda in yi tunani ya zaton abu bai kuskurewa so tsaban hangen nesan shi da ƙwarewar shi gurin iya gudanar da al'umma shine muawiya bin abi sufyan bin abi sufyan yace shi ma din ai ya taso ne a ɗakin uwarsa hindu bintu utba wancan dai da ta sa aka kashe sayyidina hamza radiyallahu ta'ala anhum ajma'in sahabiya ce ita jajirtacciya ne gurin iya magana da iya tsari in ka duba irin rawan da ta taka tun a zamanin jahiliya za ka gane lalle ƙwararriya ce jajirtacciya ce wannan baiwan Allah to tare na ɗanta mu'awiya har wata rana yana shan nono sai aka ce masa kai wannan ɗan sai ya shugabanci mutanen shi ta ce tayar in dai mutanen shi kawai zai shugabanta ai bai gwaninta ba ai in wanda ya tsaya kawai a ce wai kawai kila kai hausawa kawai ka shugabanta ai ba kai gwaninta ba ka zama shugaba ne ka shugabanci hausawa da yarbawa da inyamurai da fulani ka shugabanci yan kudu da yan arewa kuma shugabanci ne kyau a nan ne gwanin ta take amma inda din kawai daga kai sai yan ɗalibanka don masoyanka ai ba gwanin ta ce kila an gane shi ne ma da yake cewa to ita ma fa uwarsa tana bayan sai ya kawo abdullahi bin zubair dan zubair bin awam in can da irin matsayin da wannan jajirtacciyar mahaifiyar tasa asma binti abi bakar ne siddiq yar sayyidina abubakar inda take karfafan wannan dan aka zo aka ce mata an kashe mata da hajjaj ya kashe mata da da yake jajirtacciya ne abinda take cewa ta ce me zai hana ni in haƙuri annabi zakariya ma an tsinke wuyan shi ne aka kai mota karuwa to ballantana ni an tsaita kan ɗana an kawo mu me zai hana in hakuri a nuna maka irin yadda take da juriya da gina ɗanta akan haka har tana ƙarfafan ɗan take ce mishi izhab wallahi la darbatan bi sayfi ala izzin afdal min darbatin bi sawti ala dhilli wallahi ka je a sara wuyanka da takobi kana cikin izzanka da mutuncinka ya fi min alkhairi fiye da a duke ka da bulala amma an walakantar da kai irin tarbiyyar da take nuna ma ɗanta kenan ya kawo cikin mafi adalcin masu mulki mafi wara'u mafi gudun duniya shine Umar bin Abdulaziz ya ce shi ma fa duk irin wannan cin nasarar da ya a rayuwa har ana ƙida cikin khulafa'ur rashidun za a ce abubakar da umar da usman da aliyu to waɗansu ma sukan ce da umar bin abdulaziz saboda a nuna maka nagartar shi da imaninsa amma shi ma fa wata uwa ce take bayansa jajirtacciya ita ce ta tsaya ta kula da wannan ya kawo ɗansa abdulmalik matashi mai cike da muru'a da kwarjini ga tsoron Allah ga ilimi har ana buga misali da shi a babin tsoron Allah da jarantaka da ibada da gudun duniya duk da ko kasancen ya mutu da shekara goma sha bakwai shi ma uwace ta tsaya uwace ta tsaya Fatima binti Abdul Malik ya kawo Sufyan bin Sa'id al-Thawri bari mu dan karanta abin da suka ce saboda wannan yana da alaka da tarbiyyar kai tsaye ku ji abin da uwarsa take cewa mala yake cewa innahu faqihul arabi wa muhaddithuhu cikin manya manyan malaman musulunci ba al'arab ba kawai wa ahad ashabil madahib sitta al matbu'a zaka ji an ce mazhaban malikiya shafi'iyya waye so shi ma karan kai shi yana da tashi mazhaba إنه أمير المؤمنين في الحديث أنا كمش أمير المؤمنين في الحديث وما كان ذلك العلم الشامخ والإمام الجليل إلا ثمرة أم صالحة شيما أوات تتأي أجيبا شفا حفظ لنا التاريخ معاصرها وفضائلها ومكانتها وإن كان ظن علينا جسمها tarihi ya nuna mana wannan uwar tasa da falalanta da tasirinta da matsayinta duk da tarihi kuma ya ɓoye mana sunanta ba mu san sunanta ba ya ce al-imam ahmad bin hanbal ya rawaito daga wake bin jarrah ar-ru'asi ya ce mahaifiyar sufiyanu tana cewa ya bunayya ku rike ku lura da wannan magana utlibul ilma wa ana akfika bi maghzani ka je ka nemi ilimi ni kuma wannan sana'an da nake yi na kaɗi da saƙa ni zan salwantar da dukiya ne ni kuma in baka kariya wato kai ka je kai karatu kawai ni kuma sana'an nan da nake yi domin ya karfafe ka ne ka sami karatun nan cikin sauki zan sai maka littattafai zan biya maka kuɗin makaranta zan maka kaza zan maka kaza da wannan sana'ar tawa tana yawan yin masa wa'azi tana tsoratar da shi Allah har wata rana ta ce masa kamar yadda al-Imam Muhammad ya rawaito ya bunayya in ka tafta asharata a harufin duk inda ka je neman ilimi ka rubuta kalmomi goma harafai goma ba kalmomi ba harafai goma fanzur hal tara fi nafsika ziyadatan fi khashiyatika wa ilmika wa qarik duk inda ka rubuta kalmomi goma ko harafai goma to ka tsaya tukuna kai nazari abin da ka rubutan nan ya ƙara maka kushu'i tsakankaninka da Allah abin da ka rubutan nan ya ƙara maka natsuwa ya ƙara maka haƙuri na bin Allah ko bai ƙara maka ba ta ce to irin karatun da nake so ka yi kenan fa in lam tara zalika in kana rubuta ilimi amma baka ganin kana ƙarin samun tsoron Allah ta ce to fa'alam annaha tadurruka wa la tanfa'uka wannan ilimin da kake azartar da kai zai cutar da kai zai ba zai amfane ka ba to da haka yanzu tambayar da zamu baka ba kawai duk abin da ka karanta yanzu kawai ya ƙara maka khushu'i kawai kai za ka yi kanka wannan hisabi kaga wannan matsayi ne na tarbiyya sosai duk abin da kake ji na gaskiya ya ƙara maka khushu'i ya ƙara maka haƙuri gurin bin Allah da haƙuri da bayin Allah ya ƙara maka natsuwa ko bai ƙara ba in bai ƙara ba to kana jawo ma kanka azaba ne da kanka kuma ba zai yi ka ce bari in bari ba jama'a mun fahimci wannan Allah ka shirya da mu ya kawo labarin alfaƙihul bahar al'alimin naharir bijimin malamin nan wanda hikima ta ƙare masa iya magana ya tattaru masa muhammad bin idris shafi'i al'imamu shafi'i wanda duniya ta shaida iliminsa da fahimtarsa da falalansa ya ce to shi mafi al'imamu shafi'i ya ribaci wata uwa ce a bayansa domin mahaifinsa ya rasu ko dai tun yana ciki ko kuma tun yana tsamman goyo ya ce to amma kuma da uwan nan ta tsaya da kula sai gashi yanzu duniya tana hakaito mana irin falalansa ya kawo amirul mu'minin abdurrahman an-nasir ya ce ya yi mulki a ƙasan andalus a lokacin nan ƙasan andalus tana cike da fitintunu da yawan zubar da jini amma saboda tsabin kwarewansa kafin ai haka ƙasan andalus ta koma cikin natsuwanta hankali kwance ya taɓa fita jihadi fita ɗaya sai da ya buɗe garuruwa guda saba'in daga nan ya fuskanci faransa ya shiga cikin switzerland ya hada da italiya ya ce to duka fa waɗannan abubuwan shi ma ya yi wata uwa ce a gefe haka dai ya kaka waɗannan abubuwan to baya ga wannan cikin ƙarin da ya a wannan shi ne ya ce kai wannan ma'aika kai can magabata ne wani zai ce waɗannan magabata ne har ya kawo baitin la ta'ridanna bi dhikrihim ma'a dhikrina laysa sahihu idza mashaqal muqim ai idan aka ambace su bai ma kamata mu ambace mu ba saboda ai mai tafiya bai daidai da wanda bai iya tafiya ba sai ce to mu ɗauko misali a wannan zamanin namu shi ne ce ɗauki al'allama abdullahi bin bas al'allama bin bas Allah gafarta masa ya ce dubi inda ya taso maraya ya taso maraya a hannun mahaifiyarsa ya ce kai a farko ma fa jikin shi ma ko iya tafiya bai sai dai shekara uku bai ma fara iya tafiya ba a rayuwarsa amma dubi irin inda ya kai dubi inda ya baza tarbiyya ya baza alkhairi ya baza da'a ga Allah ya tsara sallah ya zama mutumin kirki ya zama mai taimako ya ce duk da a wancan lokacin akwai karancin ma abin duniya amma haka nan zai ce ya kira mutane su zo su ci abincin safe ya ce ya kira mutane su ci abincin rana ya kira mutane da hantsi ya kai su ya ba su dabino ya ba su abin da Allah ya ba shi ka gani ya ce to duk ire-iren waɗannan gashi yanzu duniya aka faɗin al'allama bin ba dole yana cikin sahun farko ya ce to duka dai waɗannan sun riba su waɗansu iyaye mata ne a gefensu so don haka ina ga kamar lokacin da za mu tsaya yayi abin da muka faɗi daidai Allah ka ba mu lada abin da muka kuskure Allah ya gafarta mana insha Allah ta'ala zama guda biyu ya rage mana na zama biyu insha Allah ta'ala gobe za mu kammala littafin duka a zama biyu in Allah ya so ya yarda insha Allah ta'ala so muna fatan Allah shi mana muwafaka ya dace da mu duniya da lahira idan kuma da waɗansu abubuwa sun bijiro to za a ƙara da zama ta uku da ta hudu insha Allah Allah shi mana muwafaka wallahu ta'ala a'ala wa alam Masha Allah. To waɗanda suka yi wannan tambayan sun kai zuciya nesa kuma ya nuna da gaske suke yi, kuma ina addu'a Allah ya ƙara musu fahimta, da mu da su Allah ya taimake mu gurin tarbiyya. Na yi burin a ce dama an yi wannan tambayan. Sai ga shi kuma Allah ya sa su matan da suke ba da cin hancin su ne suka yi tambayan. wato kukan yaro ya kasu kashi daban-daban ne dalilan da ke sa yaro na kuka akwai dalili na yunwa idan mai jin yunwa ya kuka menene maganin yunwansa abinci da haka yanzu wannan yaron yana kuka ne nuna yana neman abinci lokacin cin abincin shi idan baya magana sai a bashi abinci kamar yadda yake kema in kina jin yunwa abincin kike nema kai ma in kana jin yunwa abincin kake nema akwai kuma kukan da yake ba na neman abinci ba ne kuka ne na kawai wani abu daban ko bai jin jikin shi na mishi daɗi ai yaro in ba shi da lafiya yakan yi kuka ko kuma ƙila ya faɗi ko yaro zai iya faɗi an aje shi akan kujera can tsara ko a ƙasa ɗin ma ya can tsara wannan ba kukan neman abinci ba ne ko wani daga cikin abubuwan da ke faruwa sanyi ya mishi yawa an sa mishi famfas ya daɗe a cikin jikinsa kun gane abin da nake nufi dalilan da ke sa yaro na kuka suna da yawa to a wannan lokacin sai ya zama hanyar kawai da za a bai a sa ya shiru shine a bashi nono to cin hanci da rashawan ke na tabbatar da kila wannan bayanin zai haskaka musu duk uwa nagartacciya ta san kukan da ɗanta ke yi saboda ya daɗe bai ci abinci ba yanzu yana neman abinci ne yana neman ya rayu akwai kuma kukan da yake kekin san ba na abinci ba ne yanzu nan kika gama bashi kukan a kika gama bashi nono yaro ya taba tsalbatsal ya ci watsal watsal amma bashi nonon ya karɓa ya nuna ba kukan yunwa ba ne sai a matsa sai an bashi wannan cin hancin da ya karba irin mutumin kirkin nan ne kana ba shi cin hanci yana a'a ana ka dai karba ni ba cin hanci nake baka ba kun fahimta to wannan ita ce cin hancin da ake ba yaro amma in kuka na neman abinci ne wannan daban sai a bashi abinci kamar yadda ke kowane dan adam idan yana neman abinci haka ake bashi to a gurin masu masu tarbiyya ba su ma yadda ka rika bari yaro har ya kai ga sai ya kukan ka bashi ba dan wannan kuma yau da kullum sai mishi tasiri akan wannan dai mummunan ɗabi'an da muke magana kuma kar ka bari sai ya rika yin kukan abincin ma kar ka bari sai ya rika yin kukan zaka a matsayin ki na uwa ba za ki zurfafa ba gurin bashi abinci irin mummunan ɗabi'an da iyaye mata yanzu da dama suke koya ma 'ya'yansu ci na tsiya iyaye mata a yau suna koya ma 'ya'yansu cin tsiya ci ya wuce kima ya ci abinci karfe sha biyu da rabi yaron ta zuwa karfe biyu da rabi sai ta kara mishi zuwa karfe biyar ta kara mishi in aka gama abincin magariba ta kara mishi kafin ya kwanta ta kara mishi wannan cin tsiya ne inda za ka gane cin tsiya ne jikin yaron bai da bukatun wannan abincin idan ya tafi makaranta ya ci abinci tun safe to sai fa an fito break zai dan sha dan ko dan kunu ko dan sha dan wani lemu haka ko makamantansu to daga nan ko sai an tashi kusan karfe daya in ya ci na karfe ɗaya nan daga nan baya ƙara cin wani abinci kuma sai karfe sai magariba to ke da kike ba shi abinci a yi ne kusan so hudu ko so biyar abinci mai kike ba shi cin tsiya ne to ba za ki koya mai cin tsiya ba ba kuma za ki bari sai ya nemi abinci ya nemi abinci har ya koka sannan ki bashi ba in dai ke uwan kirki ne kin san yaro in yana jariri dan shekara daga daga kwana ɗaya zuwa shekara biyu to lalle ya kamata a bashi nono cikin kowace awa ɗaya ne ko awa biyu ko awa uku ai ke uwa ce kuma wannan ita ce uwantakan ai in dai baki gane wannan ba to baki cancanci zama uwa ba in ba ki gane wannan yaushe ne kamata a rika bayarwa abinci ba in kuma yaron an yaye shi abinci yake ci sosai to shi ma ya kamata ya zama akwai awo nagartacce wannan ba za mu kayyade ba saboda ɗabi'u sun sha bamban yanayi ya sha bamban wani mai saurin jin yunwa ne wani mai juriya ne wani mai kaza ne wani mai kaza ne amma kar ki mai da tadin ki ya zama sai yaro ya kuka kike ba shi nono wannan zai cutar da yaron kuma zai koya ma yaron cin hanci da rashawa ne والله اعلم ina ganin kaman bayanan ya fito sallallahu wa baraka ala nabiyil karim na'am abu baida na'am mm na'am Eh abubuwan suna da yawa kun san dama na ce wannan karatun haskakawa ne ba za mu karkara komai duka a nan ba haskakawa ne akwai ababe da yawa da za ka yi ai za ka rungumi yaro za ka nuna mishi haƙuri za ka nuna mishi jaranta akwai abubuwan da za ga ƙasashen ƙasashen turawa musamman suna yi a ƙasashen turawa larabawa ma suna yi amma kaɗan an fi yin shi a ƙasashen turawa shine sun ɗauki yaro sai ka ga yaro ɗan shekara biyu sai ka ga mahaifiyan shi ta zaunar da shi bari in karanta maka littafi kawai ta zaunar da shi ta rika karanta mishi kaga an yi kaza an yi kaza an yi kaza ka gane yana ce ina gwalangwalin din shi yau da kullun yana ƙara nuna yana buɗe kwakwalwan yaron ne yana mai da shi haziki yana mai da shi mai fahimta kila kun fahimci da kyau so don haka kake tsammanin wai in kana mishi magana bai gane saƙon ko a kalman ko a aiki don haka yanzu ya faɗi matsalan ko wani abu ya faru gare shi ka ɗauko shi ka rungume shi kai jarumi ne fa ba wai da ƙarfi kake yi ba wannan jarumin nawa wannan jarumin ka kila ka fahimta ko wani abu mai kama da haka yau da kullum zai dasa mishi wannan aƙidar cewa shi jarumi ne ba komai yake makuka ba so abubuwan suna da yawa na tabbatar da insha Allah ta'ala haka bibi al'amuran za a fahimce su assalamu alaikum
ga wani lamba da za ka tura mai text in kana so a saka moon messenger of the abbas don samun karatun cika da hukumomi ga number 070 3772 34 uh, 070 3723 4716 Inshallah, assalamu alaikum.